sanin da cewa Allah ya keɓanta isa da cewa shi kalma ce ta Allah annabi isa kalma ce ta Allah wadda Allah ce alƙaha ila maryama Allah ya aiko ta zuwa gana na maryama ita ce kun inna ma'amuru idan ana da shayin an yi kula lahu kun ya kun da ita ce Allah ya kuka ga annabi eh ga na na maryama sai ga hata da ciki ko ba ka to da haka shi yasa su kiristoci suka ta da aka ce min sai suka ce min dinan wani yanki ne daga Allah wani sashe ne na Allah ya so shiga cikin na Maryama shi yasa suka ce ma annabi Isa dan Allah hasha lillahi an yakuna lahu wala alqiya tabbatan ma Allah ce na da domin dai ashe annabi Isa a kalma ce ta Allah inna ma amru idza arada shay'an kamar yadda kace ma komai ya zamo to haka na ce ma annabi Isa ya zamo da a cikin cikin na Maryama ta dake shi tsawon lokaci kuma ta aike shi هنالك نقول السادسة عشرة مسألة تقوم شاشرة معرفة كونه روحا منه kuma mun san cewa annabi isa ruhi ne minhu daga wurin Allah ba minhu daga Allah za a ga bambanci ka ce daga wurin wane daga wane in ka ce daga wurin wane to abin daban yake da wane amma daga wurin shi to amma ka ce daga wane yana daga cikin shi to shi annabi isa ruhi ne daga wurin Allah ba daga Allah mun gane kina ko asabi a tuwa shirin matsala ta goma sha bakwai ma'arifatu fadlul imani bil jannati wan nar mun fahimci falalan imani da aljanna da wuta kaji cikin hadisin dogon makarantu manzo Allah ce duk wanda ya yi imani da aljanna kuma ya yi imani da wuta kuma ya yi imani da annabi Isa ba dan Allah bane ruhi ne daga wurin Allah to wannan abin da ya kurunce zai shiga da shi aljanna الثامنة عشرة مسألة تقوم شاتقص معرفة قوله على ما كان من العمل كاجي gashi ma mahallin shahada ma'arifatu qawli fahimtar faɗar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya kudurce waɗancan abubuwa na kalmar shahada da yin imani da wuta da yin imani da aljanna da yin imani da cewa annabi Isa Allah na Maryam ne ba ruhi ne daga Allah ba daga wurin Allah to wannan aikin da yake a kan shi da shigar shari'a kaga na tauhidi kina ko shi yasa wasu malamai suka ce to aiki kadai na tauhidi ko baka tsara na kai aljanna amma sallah babu tauhidi ba sai kallan amma shi tauhidi yana kai kallan ko kai sallah muna gane kiran kuma muna gane haka fa ga wannan mutum ne zamanin Isra'ila da ya kashe mutum 90 da tara sai imani ya shigo shi da imani ya tuba ta zo sai zo wani radigi wani mai mai bauta yana da bauta amma bai da ilimi amma yana da kokarin ibada ya dauka malami na sai to shi gaskiya ga aikin ya ce mutum 69 yanzu tuba ake so yayi sai ce ina ka ina tuba kai da kace mutum 100 ba dai ai magana tuba ta ta ko ko haraba sai cika da shi na dani to ne ke yana da rabu ne har yanzu yaji yana shaɗin tuba sai sai ka zuwa wurin wani malami ba rahibi ba sai zo wanda shi yana da ilimi za a ga wani ga da ilimi an bai kokarin ibada amma yanzu a ɗauko fatawa da wani neman ƙarin bayan da sauransu a tunkaro shi warware matsalar amma ya zo wajen ibada bai da kokari ba ka samu cikin yawan nafila na ibada ta nafila irin sallolin nafila irin azumin nafila sauransu sai aka bai da wannan kokari amma kun malami ne sosai ya amsa da shawara to sai zo irin wani sai tabbata ce kai man ya hulu bai na kawai na tauba wa zai iya sha makance kan tuba ba a ce ka zo ba to ya to ya kama hanya bai na garin da dama mutum ya malam ya ba shawara ka ce wani gari akwai bayan Allah ba su wuta Allah dan in kana nan inda ake saban Allah ko ma ruwa za ka yi amma ka tantar da roƙa Allah ya kama hanya bai kai ba Allah ka bira shi kaga sallah ko guda bai ba azumi ko guda bai zakka ko guda tauhidi nan na tuba da ya kare ta Allah ya kai sallah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da an ka auna sai an ga garin da za su yi haihu sai mala'iku ba su da shi ya zama aljanna dan haka tauhidi kada bai kan kalle na kula ko amma da ce sallah ta yi kai bai tuwo wannan ayyuka da kenan yana ba su kada an ga auna sai a iske duk da ya ta sallah wa'annan abubuwan sun ce su sai a jefa shi da ya yi sallah shi ko da aka tauhidi yan musulmi abu ne mai kari ya kamata mu rike shi kan gam amma mu biyo da sallar da zakka da hajji da sauran su da kwata ta fara Allah guda biyar mu biyo da su ina fata mun domin su kanka su in inda za ka kare ta daya daga cikin su ba to haka ba musulmi bane arkanul islam guda biyar inna shahadat Allah ila ilaha wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salat wa ita'iz zakat wa sawm ramadan wa hajjul bait guda biyar inna wata sun ramadan ko shi ne baka guda bai nan da ba a kare ta guda cikin su to dole sun samu ba su amfani sun tashi aiki saboda rukunne ne shi idan wa yadda yanzu ga musulunci bai sai da kirki an haka na musulunci bai sai da wannan guda biyar na'am attasi ashara mas'ala ta goma sha tara ma'rifatu anna al-mizana lahu kifatan mun fahimta a cikin hadisin cewa ashe ma'auni da za a yi mana auna ayyuka mana tashar kyama sikeli yana da wato arbini shi yasa Allah ta fara man tabula mawazinuhu wa fi tirada wa amma man khaffat mawazinuhu fa muhawa ma'aran Allah ya so kai nauyi to mutum da aljanna ne shi yasa abinda ake so lahar da ayyukan su ka samu azayin da ƙwarar cikin nauyi dan bai yana samu mutum wanda a tawo shi gashi shahahe da bai da zunubi bai sako bai kuskure bai yiwana ina abin da ake so gare kai kokari ayyukan nan wani su yi kyau inda suka yi kyau to alhamdulillah ba ma man tabbat wa zinu ko bi shi da baka kaga sai cewa ma man khabar amma wannan ma'aurai suka yi sako sako ne kenan akwai zunubi sai dai bai na lada yawa wannan shi ne al-yashru al-yashru ne ma'arifatu bil wajh mun fahimci an wato huska da akai da Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wataala ya ambaci kai ne da cewa yana da fuska ba musan yadda take ba mun yi imani da abin da bane domin ya ce kullu man alaiha fan sai ce wa yabqa wajhu rabbika dun da rabbin kira dukkan abin da ke bisa ban doron kasa sai kada karin kaf mu abin da ya saura shine fuskar ubangiji wa yabqa wajhu rabbika dun jalali ma'abuci girma wal ikram da girmama girmama duk wanda hakan da wani girma da wata daraja da wata daukaka da wata falala Allah ba shi ba wanda yasa zaka yi ko ba haka ba da haka Allah ba ka kika kana tsoro ko kana daga kai kana dauka fadu kana wani a Allah na ba ka kai tawazu ita kasantar da kai ga Allah Allah sai fara maka ko ba haka yawa to yana ga wannan babin mu kare shi ko sai babu man hakan at-tauhida da khalal janna bi ghairi hisab ga kuma wata falala da ta tauhidi hayya kaji wanda ya tabbatar da tauhidi zai shiga aljanna ko hisabi ma ba a yi shi ko hisabi ba a yi shi shi yasa manzo Allah sallallahu wata rana yana zanne yace za a samu cikin al'umma ta mutum dubu saba'in da za su ga aljanna babu hisabi sai manzo Allah sallallahu ya tashi shi gida ya zama shi sahabbai suka jira suna ta tunani wasu ce to kada an lalla wanda aka aiwa cikin musulunci na wanda su ko da aka aihe su an bar wata kuma wasu kuma ce a yalla sahabban manzo Allah suna wanda suka imani da shi kowa ne yana kan nashi ra'ayi kowa yana kan nashi ra'ayi ana son a san su wane dan manzo Allah bai bayyana ba tare mutum dubu saba'in za shiga aljanna babu hisabi sai ana nan sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito sai suna ta wannan wasu kwakwalwa ana son a samu ko su wane sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce sune allati alladina la la yarquna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun haka tauhidi ke yace sune wanda ba su yin ruqya idan wani abu ya same ka saboda karfin imanin su ko ba su laiha ba ma su ta yi asibiti ko na abu su sun dogara ga Allah karfin imanin da saka ba in ka neman magani ba wajibi bane an suna ka nema amma ba wajibi ne in da kai zaman ka cike ni tun da Allah na ciwo na dangana ga Allah Allah in ya gara zai warkar da ni yayi wannan sai garin tauhidi sai kai haka eh garin tauhidi sai kai eh in kai zai ka kare yayi to kuma shi yayi dan wadancan masu shiga cikin aljanna babu hisabi Allah ce ba su yi sannan wala yaktuna ba su lalas lalas shine idan ka ji ciwo sai a sa karhe ga wuta sai yayi ja ana ta mai sake ko ana ta sake ko ana ta ran sai a dauko a ga mutum wurin da yake ciwo da aka sura to mazala ta suba sura kai mazala ta wa ala rabbi bi su ga Allah kai su an ko an ta ko to ba to shine to shine kaga wanda duk mai tabbatar da tauhidi to zai shiga aljanna ba tare da an yi mai hisabi ba wa qaulullahi ta'ala da fadar Allah wata ke sarki da ce inna ibrahim kana ummatan qanitan lillah lalle annabi ibrahim umma ce wanda yake mai tsoron Allah hanifan kuma ya karkace mu duka addinai na shirka na bata wala bai kuma mushriki shi bai zama cikin masu Allah wata ba ya ka ce umma malamai suka ce umma ana daukar ma'ana guda biyu akwai lokacin aka ce umma ana nufin jagora akwai aka ce umma ana nufin lokaci akwai aka ce umma ana nufin ita al'umma kenan siyaqul lafzi wa sibaquhu shi zai tantance maka tsakanin dan duma da kabewa shayo magana koro magana shi zai sa ka gane me ake ni yanzu da aka ce inna ibrahima kana ummatan me ake ni na eh to kaga kuskure kenan ka fada so ba shi aka yawa jagora kenan shi jagori ne ba al'umma ina ta al'umma mutane da yawa to nan jagora aka ne domin duk Allah ya ce duk alawa da suka yi bayan annabi ibrahim duk zuriya shi har shi ne jagora hatta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam cikin tsaka annabi ibrahim duk alawa da suka yi bayan shi kaga shi ne jagora su muna gane kenan ko amma da Allah ya ce wadda kara ba'da ummatin ya kai nan kuma ba'da ummatin eh to kaga malam shebbaro nan kan zamu ya kai shine wanda ya zama tare da annabi yusuf cikin gidan kurkuku da ya gane annabi yusuf ya san fasara maharki da wani sarki ya maharki saniya guda bakwai bakwai ramammi bakwai masu koshi to ramammin suna cin masu koshi sai wanda maharki daga ina ya ce a bashi wasu suka ce musani ba to shine wanda kara ba da ummatin faqala sa'unabbiukum fa arsalin sai wani daga cikin wanda ya zama tare da annabi ya sai ya san hasara da sai ce ku ba ni dan lokaci zan ta yi ko ko ge masa ba dan sarki misra ya wani maliki ka ko sarki ya maliki dole a tantanna akan shi ai shine da ya zo sa musu labari cewa a shan yin wata ba aiki fara ba abin da sun kace su aje shi domin shekarun da muka wancan da sun ka aje shi ga sun guguya in ko sun ka canje to za su tashi tukan ba to kun ga kenan nan wadda karaba da ummatin nan umi al'umma ganin lokaci sana Allah ta kanan nasu ummatan wahida kaga da shi akan da al'umma fa ba aka lawan nabiyina mubashina manzila wa to shi ne na Allah ta inna ibrahim kan lokaci ko sanan ba baraka ta abin da daga Allah ne kuskure